أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدرهم دار العزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نعم فارا دا نا أسكري إنا za a tashi to bismillahir rahmanir rahim ana kirdadan ƴaƴan dabino ƴaƴan dabino ana kirdadan su kafin su ƙarasa nuna don a san me zai wajaba a cikin su manufa daga kirdadan ƴaƴan dabinan nan kafin su ƙarasa nuna saboda so dewa yakan zamo masu noman suna cikin bukata ta yi kafin a ce an sauke da bina ana ɗiba ana ce musamman wasu ƙasashen kamar ƙasashen larabawa da yawa wanda musamman a da da binan nan shine abincinsu ko shine mafi yawan abincinsu to shi yasa su da yawa yakan zamo sadda da minan ma zai fara nuna ana cikin bukata shi yasa za a ringa zuwa ana ɗebowa a hankali a hankali ana ce to shi yasa aka ce a fara kirdado don a gano yawansa zai kai nawa yanda duk abin da aka ci dai kafin a ce an sauke shi gaba daya za a iya ganowa za a iya cewa ai da sanda aka kira dan zai kai kaza yanzu gashi saboda an ci an ci an ci bai karasa haka ba kaga sai a san me za a fitar kada ya zamo an taba haƙƙin talakawa kai ya zamo an taba haƙƙin talakawa walkaram haka na ana kirdadan inabi shi ma ana kirdadansa a ga zai kai nawa ana kirdadansu bi za a zaya idan sun fara nuna suka isa a ci a fara ci to sai a kirdadansu bilhasili a ga me zai samu japan idan sun gama tsotsewa in sun gama tsotsewa sanda ake girbewa ko sanda ake saukarsu idan su masu gonar masu dabinan ko inabin suka ci ko suka sai da shi sai sun biya saboda idan a ƙarshe aka ga bai kai yadda aka yi kirdadan ba to ba za a aiki da yadda yake a ƙarshen ba za a yi aiki da yadda yake a kirdadan da a ce gona ta dabino wanda suka masana wanda suke masana gwanaye za su zo su yi kirdado cewa ai gonan nan yadda muka bi za a samu usuki ishirin to sai zamo saboda cin da ake ko tabawar da ake a ƙarshe sanda aka zo aka girbe bai fi usuki ko sanda aka sauka aka sauka da binan bai fi usuki goma ba za a ce su masu gonar a zakar wusuki ishirin za su fita saboda sanda aka yi kirdadanta ana ganin zai kai ishirin din in kuma ya zamo a'a ba su taɓa ba suka bashi bayan an kirda da ba a taɓa ba ko ɗaya wata bayyana haɗa uhu sai kuskuren shi mai kirdadan ya bayyana alhali shi ɗinnan masani ne wanda yake gwani to anan akwai zantuka biyu zancen da ya firin jaye shi ne za a yi riko da abin da ya kirdada ba za a yi riko da abin da ya bayyana a yanzu ba za a ɗauka yadda ya kirdada cewa ai ya kirdada zai kai kaza to ko da a yanzu bai kai haka ba sai a ce to haka za a yadda ya kirdada haka za a fita
in karisa jama'atu to idan kuma wa in harasa jama'atu idan ya zamo masu kirdadan ba mutum ɗaya ba ne a'a suna da dama sai wannan ya zo ya kirdada ya ce ai zai kai kaza wannan kuma shi da ya kirdada ya ce a'a zai kai kaza wannan da ya kirdada ya ce a'a zai kai kaza sai zamo an samu saɓani tsakaninsu kamar wannan ya ce ai zai kai wusuki goma sha biyar wannan kuma sai ce a ai sha hudu ne wannan ya ce sha uku to a sannan sai a duba a cikin su waye ya fi gwaninta wajen kirdada sai a yi aiki da maganarsa sai a yi aiki da maganar wanda ya fi gwaninta a wajen kirdadan idan kuma ya zama a duk matsayinsu ɗaya ba wanda yake ya fi wani bi alwajibu bi hasabi hitilafi sai a raba abin da yake wajibin gwargwadon saɓaninsu a nan kenan a ilimi na addini abin da ake kira wato samu matsakaici sai ya shiga a ciki wato idan su uku ne suka yi kirdadan to kowanne sai a ɗauka so ɗaya bisa uku na anas abin da ya kirdadan a ringa ɗaukan kaso ɗaya bisa uku na abin da ya kirdada gaba ɗaya sai a haɗa kenan ke sa yanzu misali da a ce wannan zai ce ai wusuki ishirin da tara ne wannan kuma ya ce a'a ai bai fi wusuki ishirin da bakwai ba wannan kuma ya ce a wusuki ai bai fi ishirin da biyar ba to yanzu misali in an hada duka 29 27 biyar ya zamo nawa kenan ya zamo 81 ko to sai a kasa 81 gida uku a dauka so ɗaya 27 sai a dauka cewa 27 kenan shi yasa a nan a iddini ma abinda malaman ƙididdiga suke kira mutawassit ya shigo wato sai a dau average din abinda suka kirdada su uku idan ya zamo bayan an yi kirdadan sai wani abu ya samu gonan nan ba a cewa sai shi mai noman ya biya yanzu misali idan su masu kirdadan da suke kirdado aka ce ai zai kai wusuki talatin to amma sai allah ya saukar da ƙanƙara ko a'a fari ne suka zo suka cinye sai ya dawo bai fusiki ishirin ba to zakar da ta waje ba a kansa zakar wusuki ishirin kacal ba a ce ya fidda zakar wusuki talatin ba tamba wannan ja'iha Allah ne ya kaddara ba a ce Allah ya kaddara a ce shi mai noman shi zai ɗauka ba idan ya zamo bayan da ja'ihar ta sami noman abin da ya rage dai zai kai nisabi to sai a fidda zakar daga wannan nisabin idan misali sanda aka kirdadan zai kai wusuki takwas amma yanzu saboda ja'ihan nan da ta samu sai ya dawo bai fusiki biyar ba to sai a ɗau zakar wusuki biyar amma in zama saboda ja'ihar gaba ɗaya ma abin da aka noma ya dawo bai fusiki hudu ba sai a ce ba zakka a ciki gaba ɗaya wanda ya sai da kayan nomansa bayan sun fara nuna kamar ya sai da dabinan ko inabin bayan ya fara nuna to sai ya biya sai ya biya zakar idan kuma ya zamo ya siyar da kayan noman kuma sai ya kashe kuɗin ya dawo kuma ba shi da hali bai da abin da zai biya yuttaba'u yalla za a bi shi a ce shi kenan duk sanda ya samu ana binsa sai ya biya zakan nan koko a wannan halin sai a koma a karbi zakkar daga hannun wanda ya siya daga gare shi to shine a nan aka samu zantuttuka guda biyu wanda yake duk suna da shahura a masaba kuma a nan dai akwai wani saɓanin yanzu za a dubi gwargwadon kuɗin sai a ce kenan misali in noman da aka yi da ruwan sama ne sai a ce to kayan nan tun da baka fita musu da zakka ba ka sai da su to abin da yake akwai yanda ka siyar sai ka ba da kaso ɗaya cikin goma na kuɗin yanda ka siyar koko sai a ɗora masa siyo jinsi a ce sai ka siyo ushirin abin da ka noma yanda duk ya kama a kasuwa shi yasa an abin ma ya yi tsada matuƙa kaga kenan tayo shi kuɗin da zai fitar da siyar ya fi ma abin da zai fitar zakka ɗin sosai tunda tayo shi sanda ya siyar ɗin abin a ce sa'insa bai fi goma goma ba amma a yau a kasuwa kana so ka siya sai ka siya ishirin ishirin to sai a ce masa dole sai ka sa ishirin ishirin ka siyo gwargwadon sa'in da ya waje ba a kanka a wannan kayan da ka siyar in ya so ka ba almajirai ba kuɗin za ka kasa goma ka ba da kaso ɗaya ba? to shi ma a nan an samu zantuttuka guda biyu wanda da an ruwaito su daga ma'abuta masaba
kallazi la yadana kamar abin da wato baya karewa to shi wato a koyo- ko kuma dabinan da yake shi baya tsotsewa lubiya ce daga lubiyar sai dai ko ya riɓe amma baya tsotsewa to shi ma a, wato aka ce za a fidda zakan ne daga ainihin kudinsa ko ko za a fitar daga ainihin yadda yake ne ko kuma a'a wasu kayan noman wanda su ɗibansu ake ta yi ba ƙaƙƙautawa to yalla shi ma za a ce a fidda zakan ne daga kuɗin koko daga ƙwaya
wa ma yukta sauru ko kuma wa ma yi utasaru duk abin da ake nannagarsa yusau wa abba ba- min zawati zuti daga abin da yake fidda mai kamar habbul fujil ko ƙurɗum ko simsim ko zaitun yusaku za a auna shi ayyukalu za a auna shi habban a ƙwayarsa a duba a ga ya kai wusuki biyar
wa yukazu min duni sai a ɗauki zakar amma daga mansa idan ƙwaya ta kai wusuki biyar to sai a ce a, za a karɓi zakar ne daga mar in an nan naga an mai da shi man
wala zakata fi shay'in minan nabati ba zakka a cikin wani abu daga abin da ake nomawa gairi ma zakarna in ba wannan wanda muka ambata ba A- abu ishirin ɗin nan a masabar malikawa shine kaɗai zakka ke wajaba a kai saɓanin abu hanifa abu hanifa ya ce duk wani abu ma da ake nomawa to za a fidda zakka daga gare shi kuma shi a wajensa duk ƙanƙanta abin da aka noma za a fidda zakka daga ciki a yau duban yadda rayuwa ta sauya to su da yawa daga malamai hatta malaman malikawa suna ganin a wani wajen a yi aiki da masabar abu hanifa dinnan saboda me misali a wajen malikawa kamar rake ba zakka a ciki kamar auduga ba zakka a ciki to a yau a duniya akwai masu gonar raken da sai mutum ya noma raken da yake ya kai biliyoyi wanda kai mai alkama ko mai dabino ka noma na miliyan ɗaya ma sai ne ga nema ya gagare ka ana sa masu noman alkamar ta ciniki amma ko su la'alla abin da suke samu daga alkamar bai kai abin da gaggan masu gonar rake suke samu ba saboda raken nan ya yi wata daraja babba duk da cewa ita ma alkamar ta yi daraja ta wani wajen wasu a ba- bawanta hatta buntinta a yau akwai abin da ake sarrafawa hakanan karanta ana sarrafa shi a abincin dabbobi ana sarrafa shi a abincin kaji amma irin yadda a yau ake sarrafa rake a bawansa kawai akwai abin da ake sarrafawa tikarsa akwai abin da ake sarrafawa kansa ganyensa wanda ake yankewa ko wanda ake rarragewa akwai abin da ake sarrafawa ake yi wanda kowanne a ciki ya zama wasu kuɗi na gani na faɗa suke ganin to in an dawo masawar malikawa wanda ya noma rake na biliyoyi a ce ba zakka a kansa sai wanda ya noma 'yan alkama wadda la'alla ma bata isa abincin gidansa ba a ce shine zai fidda zakka anya an dubi ko dalilin ah, faralta zakkar an dubi da cewa to hazu min fuqara'i fim aganiya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim an in an koma kawai sai dai a karɓa daga manoman alkama ya zama ana karɓa da wanda suke sun yi kama da almajiran a ba ga almajiran amma gaggan masu kuɗi su sai su yi noman ya zama ba su ba da kome ba tunda an ce a'a zakat tana wajaba ne a cikin wannan sanfe ishirin rake ko bai cikin abin da zakka ke wajaba a ciki ko auduga alhali ana noma auduga ta biliyoyi sai ka samu mutum gonarsa shi kadai auduga da yake nomawa ta kai wani matsayi mai yawa abu ne wanda ake sarrafawa shi ita ma auduga ana amfani da bangarori nata yanzu hammai ake yi da anguriya ko akwai man anguriya da sauransu ba kusa abu ba da yawa nata ana abincin dabbobi ana abincin kaji da shi to shi yasa suke ganin a nan inda za a dubi maslaha ko hikima a cikin faralta zakar sai fa an aro masabar abu hanifa tunda dai an ce in dai aka yi riko da masabar wani daga cikin masabobin nan guda hudu ai an yi daidai a fita daga gare su ne aka ce ba daidai ba ko فواجب تقليد حبر منهم كذاك القوم بلفظ يفهم وجائز تقليد غير الأربعة في غير إبتاء وفي هذا ساء yadda mai jauharar tauhid ya faɗa da yadda kuma wani ya riskar masa yau shi mai jauharar tauhid ya faɗa cewa wa malikun wasairul a'imma kaza abul qasim hudatul umma fawajibun taqalidu hibrin minhum kaza hakal qawmu bi lafsin yufamu cewa dole ai taqalidin ɗaya daga cikin malaman nan guda hudu aka ce wajaizun taqalidu gairil arba'a fi gairi ibta'i amma ba wajen ba da fatuwa ba a iya taqalidi da wani masabobin nan hudu amma in dai fatuwa ce za a bayar to aka ce ka a fita daga masabobin nan hudu to tunda wannan kaulin na cewa kome ma da aka noma akwai zakka a cikinsa yana cikin masabobin nan hudu tunda akan haka abu hanifa yake shi yasa ashe dan an yi takalidi da su a nan ba laifi ba ne ba an fita ba ne daga ijma'in malaman da suka gabata allah ya gane da mu allah ya ba mu fahimta to alhamdulillah sai mu tashi fasulun sadaqatul fidri a'a wannan ai gaba ɗaya aikata haramun a ce a fidda zakka daga haramun abu ne wanda yake haramun wannan gaba ɗaya ma ai bai taso ba tunda asali ma haramun ne to ya bada zakkar ya bada zakkar ne ya bada kuɗin haram zakka ko ko ai kaga dama wannan ma bata taso ba yawwa tun farko to na ya a'a ai duk abin da yake aka ce haramun ne a yi amfani da shi ai duk wani abu da za a yi da shi ba daidai ba ne ga shi a hadisai daban-daban an ce ana ɗaukan kitsan mushe don a fenti da shi don gyara jirage masu yawo a ruwa a da amma manzala ya ce samsan ka ai haka ka ai haka to ai kaga wannan kana kana kenan yauwa adan duk da za a yi wanda shari'a ta yadda da shi a cikin abin da yake halal akwai wadatarwa yauwa noman abu ce inda shari'a ta izini shi yake sa har a ce sai an ɗauko wani abu da shari'a ba ta izini a ciki ba to akan menene ta a masara ai tana cikin abin da ake wa zakka ita masara wannan tana cikin abin da ake wa zakka dama ko a masabar imam malik din yauwa tafiyarsu ɗaya ita da dawa ana fassara zuratu da dawa ana fassarawa da masara shi yasa ashe masara tana cikin abin da ake masa zakka to alhamdulillah sai mai sallah ko alhamdulillah Allah ya ba mu ruwa Allah ya amfane mu da ruwan Allah ya inganta mana damuna Allah ya kiyaye mu kuma a cikin ruwan